lafazin ula'i ba tare da ha ba kenan ka ce ula'i rijal ula'i nisa ula'i banun ula'i banat wal ba'idu bil kafi mujarradatan min al-lami an gane ko mutlaqan idan za ka yi ishara zuwa ga abin da yake nan nesa ne wato sai ka kawo kaf a ciki wannan kaf din ya zanto babu lamun tattare da ita an gane ku ai makarunatan biha ko kuma a haɗa da lamun illa fil musanna mutlaqan sai dai a cikin musanna ne kawai ba za ka kawo lamun din ba kun gane wato za ka iya cewa za rajulun ko za ka rajulun kaga idan ka kawo kafin din ya zama isharar ne zuwa ga ba'id bil kafi mujarrad min al-lam wannan kafin din ba tare da lamun ba mutlaqan kai tsaye an gane ku kai me yasa baka dole ba aw makaruna tambiha ko kuma ka hada ta da lamun din ka ce zalika kaga kafin ga kuma lam illa fil musanna sai dai a cikin musanna ne mutlaqan shi kan ba za ka kawo wato ainihin lamun din ba ba za ka ce ba zainilika ko zanilika sai dai ka iya cewa zanika ka iya cewa kuma zainika Allah ce fa zanika burhanani min rabbika ila min rabbika ila fir'auna kaga zani din ne sai aka kara masa kafin wa fil jam'i fi lugati man maddahu haka a cikin jam'i a lugar wanda ya mai masa maddi wato shi ula'i din akwai wanda suke cewa ula'i akwai wanda suke cewa ula to idan ka kawo ula'i to kana da daman ka kawo kafin din ula'ika amma ba za ka kawo lamun ba ka ce ula'ilika kun gane ba za ka shigar da lamun ba wannan fi lugatu man maddahu a lugar wanda ya masa maddi amma idan ka dauki lugar waɗanda su ba maddi suka yi masa ba wato sun dauka ula kawai yake ba a cewa i to yana ganin cewa ka iya cewa ula ka ka iya cewa ula lika ka kawo lamun din وفي ما تقدمتها وفي ما تقدمته ها التنبيه to ha kuma da abin da ha ta rigaye shi kamar za din ka ce masa ha za to ba da ilamin kuma ta zo ina fata an fahimta ba za ka ce ba ha zalika sai in ka cire haɗin sai ka ce mai zalika kun gane ai wa shi ne kuma takaddamatu ha at-tanbihi cikin abin da ha at-tanbihi ta da shi to wannan abin kula kenan zai fashin baki za mu fahimta warware cewa me yake nufi da wannan babin a takaice da nan gudun abin da kuke abin da ya kamata mu fahimta ismul isara ne zai bayani akan sa kuma ismul isara nau'un ne min anwa'il ma'arif sannan ismul isara ya tanawwa nau'i na farko idza lil mufrad al muzakkar za shine nau'i na farko nau'i na biyu shine ne zi kome ze kome ti kome te للمفرد للمفردة المؤنثة بدنان إذاني بتاني بالمثنى في هالة الرفع daga nan sai ne sai zaini da ne saini bil musanna fi halatai aljarri wal nasbi daga nan sai ne ula'i au ula للجمع مطلقا كلمة مطلق أنا نفهم سواء كان هذا الجمع للذكور أو للناس سواء كان هذا الجمع للعقلاء أو لغير العقلاء شيء مطلقا دم to abin da yake so kawai tantance kenan zalil mufrad al muzakkar zi zi ti ti lil mufrada al muannatha daga nan sai zani tani lil musanna fi halat ar raf'i sai zaini da tayi lil musanna fi halatay al jarr wan nasb daga nan sai ula'i ko ulani ne lil jam'i mutlaqan to wannan a takaice asma'ul isara kenan akwai kuma wanda ake isara da shi zuwa ga al makan المكان كما هنا ها هنا أنغانكم للمكان الداني wuri da yake makusanci huna ha huna duk kana isara ne zuwa game wani wuri da yake makusanci ina fata an fahimta idan wurin yana nesa sai ka kara kafin hunaka ko kafin tare da lamun hunalika ko an kai amfani da kalfar samma ita ma daidai take da hunalika wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira an gane ku ko hunna duk daidai take da hunalika wannan kuma dai dai rassa ne na wani abin nan amma dai wannan su ne ruhin abin waɗancan kuma rassa ne ina fata an fahimta to waɗannan abin su zamu mudarasa din su a cikin sharhin da zai karanta mana yanzu maga ina ne inda lamun take shiga za dai shine ismul isara din wato kenan ha ta tambihi ce ina fata an fahimta kamar yadda zi ko zih ti ko ti shine ismul isara din amma a ce hazi ko hazi ko ha ti ko ha te wannan haɗin dukkanta litambi ina fata an fahimta to karanta sharhi muke الثالث من انواع المعارف إيه؟
والاشاره
ban zuwa bari za mu shiga sharhin su mana to ba sharhin za mu karanta ban zuwa ban zuwa wanne o wannan gudun ta wato cikon na biyar ba eh wajen su goma sha biyu ne ba ko da su da nan bai kawo rage waye amma da ya kawo wanda suka fi shahara wato banda ta din ma akwai waɗansu da yawa yanzu kaga bai kawo zihi ba tare da cewa ni shi ya fi shahara a wajen mu za ka ce zihi bintun hazihi bintun amma kaga sai kawo ji zi ti ti sannan ta to ko banda ta akwai tihi nan gurin ma akwai ne zihi wanda yake duk zaman kansa yake wannan din daban wancan daban wato ismul isara da al muannas za su kai wajen goma kawai ya takaita akan wannan ne dan bada misali na'am الثالث من انواع المعارف اسم الاشاره وينقسم بحسب المشار اليه الى ثلاثه اقسام ما يشار به للمفرد وما يشار به للمثنى وما يشار به للجماعه وكل من هذه الثلاثه ينقسم الى مذكر ومؤنث وللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي وبه بالإشباع وذي بالكسر وذي بالإسكان وذات وهي أغربها وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة كقولك ذات جمال أو بمعنى التي في لغة باب طيب حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها أي التي أكرمك أكرمكم الله بها فلها حينئذ ثلاث- ثلاثة استعمالات وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وتيه بالإشباع وتيه بالكسر وتيه بالإسكان وتاء جميل wato nau'i na uku kenan daga cikin anwar mu'arif shine ismul ishara ismul ishara shine dukkan suna da ake yin nuni zuwa ga wani abu da shi ko zuwa ga wani mutum ko zuwa ga wani abu wa yanqasimu bi hasab al mushari ilayhi ila thalathati aqsam wato ya kasu kashi uku dangane da abin da ake yin ishara zuwa gare shi ma yusharu bihi lil mufrad kashi na farko kenan abin da ake yin ishara zuwa gare shi zuwa ga mufrad an gane ko سواء كان آكلا أو غير آكل وما يشار به للمثنى ده أبن ده أكي إشارة غريش زوا غني المثنى wa ma yusharu bihi lil jama'a da kuma abin da ake isharar gare shi zuwa ga jami'i wa kullu min hadhihi thalatha yanqasimu ila mudhakkarin wa muannath المفرد إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا والمثنى كذلك إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا وكذلك الجمع إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا إذا ينتج من ذلك أن القسمة تكون سداسية وتعبين يكسو كسي شدة كده هذا باعتبار المذكر والمؤنث أما إذا ممكن لقسمة إن بعد من حيث ما يشار إليه هذا مفرد هذا مثنى هذا جمع قسمة ثلاثية إلى فتاة فهمتها فللمفرد المذكر لفظة واحدة شي مفرد المذكر لفظ يكوى دريش شنو ذا وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ المفردة المؤنثة تنا ده لفظة ده ده غدا غوما خمسة مبدوعة بالذال biyar daga cikin suna farawa da zal wahiya zi da kuma zihi bil isba'i abin da ke nufi da isba nan maddi wa zihi bil kasri da kuma zihi wanda zaka yi kasra kadai ba tare da maddi ba wa zih bil iskan da kuma zih wanda zaka yi sukuni akan ha wa zatu da kuma zatu wa hiya aghrabuha wannan ita ce lafza mafi zama gariba a wurin masu bincike akan harshen larabci a kawo zatu ana nufin ismul isara lil mufrada al muannatha kun gane ai kun ga wannan guda biyar din sun fara da me sun fara da zalu وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة abinda aka sani a larabci akan yi amfani da kalmar zatu ana nufin me sahibatu ka kauli ka zatu jamal kamar ka ce zatu jamal an gane ko ka kana nufin sahibatu jamal aw bi ma'anar lati sannan akan kawo zatu a larabci ana nufin allati fi lugati ba'd tayyin a cikin yaren wani sashi na yan kabilar tay hakal farra الإمام الفراء يا كي تتكلم مجانا سوسكا بالفضل الذي فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها والفضل ذو فضلكم الله به ذو أن بمعنى الذي كما يدى والكرامة ذات أكرمكم الله بها ذات أن بمعنى التي أكرمكم الله بها فلها حينئذ ثلاث استعمالات أشي وانا سيدنا من كلمة ذات تنادى istimalat guda uku ana yin amfani da ita a fagage guda uku kun gane ai wato ko dai zatu ta zanto ismul isara lil mufrada al muannasa ko zatu bi ma'ana sahiba ko zatu bi ma'ana allati laha thalathu istimalatin fil lugha to ya gama da asma'ul isara lil muannas wanda suka fara lil mufrada lil muannasa wanda suka fara da za sai ce wa khamsatun bitta'i sai kuma waɗansu guda biyar wanda duk suna farawa da ta wahiya ti da tihi bil isba'i shi ma da madda kenan wa tihi bil kasri bila isba wato zaka kasara karkashin ha'un ba tare da madda ba wa tih bil iskani wa ta wato kaga anan gurin salon koyarwa sai na da daɗi sai haɗe maka wanda suka fara da zalun guda biyar faɗa maka wanda suka fara da ta'un guda biyar haka mutum zai fi saurin haddace su sama da a ce cakuɗa su aka aka garwaya su ba tare da yin bayanin biyar ɗin farko da kuma biyar ɗin na biyu ba wato dai abinda wannan ke nufi waɗannan kalmomi guda goma dukkan su ana yin amfani da su a matsayin ismul isara lil mufrada al muannatha azuna annahu da wadahi to ya gama da wannan sai ce me تسمية المذكر ثاني ألف رفعا كقوله تعالى فذلك برهانان وذين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين ولتسمية المؤنث الثاني بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين هكا تسمية مذكر idan zaka yi masa tasniya zaka ce zani bil alif wato a nan gurin fi halatar rafa'i idan ya kasance ko shine fa'ili ko shine mubtada ko shine khabar a duk lokacin da dai zanto wato zani muzakkar ne kuma a halatar rafa'i musalla ne al muzakkar fi halatar rafa'i to zaka ce me zani bil alif kenan kamar fadin Allah ta'ala fa zalika burhanani kaga zanika burhanani wa zaini bil ya'i jarran wa nasban ko kuma ka ce zaini idan ya zanto a halin jarra ne ko nasba kamar fadin Allah ta'ala yana hikaito mana abinda kafirai za su faɗa wa qalu rabbana arina allazaini arina allazaini kun gane ai to amma a nan gurin yaya wannan zai shiga wannan misalin yadda zai shiga domin allazaini a nan gurin ai ismul masul ne ba ismul ishara bane ba shi yasa ko da a ƙasa muhiddin abdul habib bai kyale shi haka bai ce wa tamsilul mu'allif bi hadhihi al-jumla li ismil ishara ila al-musanna al-mudhakkar al-mansub sahwan gafala ce dai لأن اللذين اسم موصول وليس اسم إشارة والتمثيل الصحيح بقوله إن هذين كما تعالى بقى مثالي لفدن الله تعالى إن هذين لساهران وأن أقراء دفك إن هذين دم da akwai kirar inna hazani amma akwai kirar inna hazaini kuma kira'a ce mutawatira to kaga anan gurin sai zanto zaini ismul ishara ne ina jin shi ya kamata ku rubuta ko da pencil ne a gefen wancan din kun gane ai wato inna hazaini la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima gama ko sai ce wani jam'il muzakkar eh o bakarin ta littafi aha wani tasniyatul mu'annas in ko za ka kawo za ka kawo tasniya ta mu'annas zaka ce me fani bil alif raf'an ka kaulika ja'atni hatani wa hataini bil ya'i jarran wa nasban ka kaulika ihdabnatayya hataini ihdabnatayya hataini kaga anan gurin hatai ne anan gurin fi halatul jarr ne saboda mudaf ilayhi ne sai dan to bilwa na'am sai na gaba ولجمع المذكر والمؤنث أولئك قال تعالى وأولئك هم المفلحون وقال تعالى هؤلاء بناتي وبنو تميم يقولون أولاء بالقصد وقد أشرت إلى هذه اللغة فيما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة لا تلحقه لا تلحقه لا تلحقه لا تلحقه لا تلحقه في لغة من مده جميل ولجمع المذكر والمؤنث أولئي جمع يكون مذكر كون مؤنث ذاك أنفعني لكلمة مين أولئي قال تعالى وأولئك هم المفلحون وقال تعالى هؤلاء بناتي yana nufin a can tunda an ce hom al-muflihun ai hom da biri ne jama'atu zukur ba sai an yi isharar gare shi da kalmar ula'i nan gurin kuma ha ula'i banati kaga banati jam'i ne na ina an yi isharar gare shi da me ula'i wa banu tamim yaquluna ula bil qasri akwai kabilar laraba ta banu tamim su suna ce masa ula bil qasri wato ba tare da maddi ba ba tare da kawo alhamza a karshe ba sai ce ula وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده لا إشارة زوا قولنا اللغة إن دنتي لام باتا رسكر أولئي في لغة من مده بذاك سيبا أولئي لك wannan sai nuna allamu talhaquhu fi lughati man qasarahu kenan wato ulalika an gane ko sai ce me
المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا مم.
فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا مم.
ومقرونا بها التنبيه جوازا مم.
تقول جاءني هذا مم.
جاءني ذا مم.
ويعلم أن هاء التنبيه تلحق تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد مم.
من أنها إذا لحقته لم تلحق لام البعد
yace ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا شيء المشار إليه زي إذا ما القريب زي إذا ما كما البعيد waɗansu ma suna ƙarawa su ce kuma zai iya zama tsaka tsakiya shi ba nesa ba shi ba kusa ba amma dai wannan kisma ɗin kasa shi biyu shi ya fi shahara da haka shi ma ta kai ta kai fa in kana qariban ji a bismil isharati mujarradan min al kafi idan musharu ilaihi kusa yake sai a kawo ismul ishara kadai ba tare da kafin tattar da shi ba wujuban wannan shine wajibi ina fata an fahimta wa makarunan biha akan kawo ismul ishara ko makarunan bi maza bil kaf a makarunan kai biha at tanbihi jawazan wato akan hada shi da ha lit tanbihi wannan kuma jaiz ne wato a iya cewa me hadha kitabun a iya cewa kuma za kitabun hadha waladun kuma a iya cewa za waladun wato kawo hadin ba dole bane ba jawaz ne ina fata an fahimta تقول جاءني هذا وجاءني ذا ويعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لهكته لم تلحقه لام البؤد yace kuma ya kamata a gane cewa ismul ishara idan tashi idan haka ta tambihi tashi da cikin ismul ishara to kenan kuma ta hana lamun zuwa lamun ba za ta zo ba wato kenan zaka iya cewa ka ko zalika amma idan ka kawo ha ba za ka ce ba ha zalika idan ha tambihi ta zo ta hana wato ainihin lam zuwa lamul budi lam din da ake kira lamul budi in gane ai wa in kana ba'idan كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف مجردة من اللام نحو ذاك أو مقرونة بها نحو ذلك idan abin da za ka yi ishara zuwa gare shi yana nesa to a irin wannan lokaci ya zama dole maka kawo kafin ba inda za abu yana nesa ka ce za ki tabul domin makusanci shine za a ce haka amma in yana nesa dole sai ka kawo kafin to wajen kawo wannan kafin din ka iya hada ta da lamun ka iya kin hada ta da lamun ina fata an fahimta shine idan ka hada ta da lamun zalika idan baka hada ta da lamun ba zaka wato kenan zabi aka baka ita kafin din dole sai amma lamun din fa jaiz ne jawaz ko ka zo da ita ko kar ka zo da ita wa hadha idza kana al-musharu ilayhi ba'idan fala budda min al-ityan bil kaf amma al-lam fa jaiz laka an ta'ti biha wa laka an la ta'ti biha ina fata mun fahimci wannan
وتمتنع الله في ثلاث مسائل مم.
لها المثنى تقول ذانك وتانك مم.
ولا يقال ذاني لك ولا تاني لك
wato wurare guda uku ba a yadda lamun ta zo ba a cikin asma'ul ishara wuri na farko a cikin musanna kaga zaka ita zanika ka kawo kafin din allati tadullu alal bu'di kun ga kun ga ne ai wa tani ita ma allati tadullu alal tanika tadullu alal bu'di amma ba zaka ce ba zani lika ko tani lika ba zaka kawo lamun ba a nan gurin a cikin musanna gaba ɗaya ba a kawo lamun sai na biyu الثانية الجمع في لغة من مده مم.
تقول أولئك ولا يجوز أولئك
yawwa na biyu shine ula'i idan ka ɗauki lugar waɗanda suke masa madda su ce ula'i to nan gudun ma ba za ka kawo lamun ba tantane ulam yi musu na hadar mawde sai dai ka ce ula'ika bai halatta ba ka ce ula'ilika amma wa mun kasarahu ومن قصره قال أولئك to kaga wanda ko bai kawo alhamza a ƙarshe ba to shi ya halatta ya ce ulalika ya kawo lamun din kenan amma wanda ya kawo alhamza to bai halatta ya kawo lamun ba kenan sai wuri na uku الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه مم.
يقول هذاك ولا يجوز هذلك mumtaz idan an samu ha'at tambihi to nan gurin ma baya halatta ka kawo lamun zaka iya cewa hazaka amma ba zaka ce ba hazalika hazaka hazalika ba za ka ce haka ba hazalika ina fata an fahimta wato dai a takaice a nan gurin za ka iya takaice zancen gaba ɗaya ka ce a sana'ul ishara suna da manyan kashe-kashe guda nawa guda uku domin ismul ishara imma an yakuna bil mufrad wa imma an yakuna lil musanna wa imma an yakuna lil jam kaga wannan shine babban kashe-kashen shi to amma kuma al mufrad kada yakunu muzakkaran wa kada yakunu muannathan وكذلك المذكر قد يكون مذكر قد يكون م- وك- مثنى قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا وكذلك الجمع قد يكون هذا الجمع بالمذكر muzakkar wa qad yakuna hadha al-jam' lil mu'annas sai kisma din ta zama haka wa fi kulli zalika kuma zai zo ila abin kadai kasance aqil aw ghairu aqil to kaga kisma din kuma ta tawassa aksar wa aksar idan kace sai kai lura da dukkan i'tibarat kaga wannan sai zanto abin zai karkasu domin idan ka dauki ko idan ka dauki kasan farko sun kasu kashi uku idan ka wassa a da'ira din zaka hada da muzakkar da mu'annas sun kasu kashi nawa kashi shida to kuma idan kowanne kuma zaka dauke shi tsakanin aqil da kuma gairu aqil dinsa domin idan ka zo muzakkar kada ya kuna aqil wa kada ya kuna gairu aqil mu'annas kada ya kuna aqil wa kada ya kuna gairu aqil kaga hudu kenan a nan gurin sannan can gurin ma hudu kaga takwas kenan sannan can gurin ma hudu kaga goma sha biyu kenan ina fata an fahimta sai ga ta tawassa da'ira aksar wa aksar amma abinda zai fi maka sauki shine ka dauka kashi uku ne in sun yawa su kai shida to wannan kuma idan zaka yi tawassa'a sai kai tawassa'a wato da'irar ka abin da yake da muhimmanci shine gane cewa menene hakikanin ismul ishara din hakikanin ismul ishara din in dai ga mufrad muzakkar ne sawan kana akil aw ghayr akil kalmar za shine ismul ishara din duk abin da ba za ba wani abu ne da ya halatta ya zo ko bai halatta ya zo amma za zuwan ta shine mai wajibi idan kuma mu'annas ne wannan kana da guda goma guda biyar sun fara bizzal biyar na biyu kuma sun fara da ta guda biyar din da suka fara da zal su ne mai zi zihi da kome zihi da kome zai da kome zatu kaga guda biyar din kenan kila ka fara da wadda ta fi maka sauki ko ka fara shi kawai ka ce zihi sai kuma zihi sai kuma zai sai kome zi sai kome zatu ka guda biyar sun cika daga nan sai wanda suka fara guda biyar masu ta'un kuma so ne kamar me ki da kome tihi da kome tihi da kuma te da kuma ta aga su ma guda biyar kenan waɗancan guda biyar wannan guda biyar dukkan su ismul isara ne lil mufrada al muannasa to shi kuma jam'i gaba daya ana yin isara ne da me ula wa ula'i ula bi ghairi mad wa ula'i bil mad to wannan duk wanda kai yayi to sai kuma alaqar abin da ha littabihi halin tambihi tana shiga cikin dukkaninsu ko wani sashi na cikinsu dukkaninsu ko wani sashi na cikinsu kaga za ka ce ha za za ka ce kuma me ha zani ko ha taini ko ha tani kaga ta shiga ciki kuma ka iya cewa ha ula'i amma shin ya halatta a ce ha ula waɗansu suka ce ya halatta waɗansu suka ce bai halatta ba ma'ana dai rajihin zance idan mun ɗauke shi ijmalan bila tafsil ha tana shiga cikin me cikin dukkanin su to sai lamun a sai kaf za a shigar da kafun ala tilas in abin da za a ishara ya zanto me a ne sai ki ina fata an fahimta wannan wato za a shigar da kafun ala tilas to shigar da kafun kuma zai kyale ha ta ci gaba da zama ko zai cire ta shigar da kafin yana da tasiri dangane da zuwan ha ko rashin zuwanta sai kuma lamun wadda ita kuma zuwanta ita ma ja'iz ne ba dole bane ita to ita kuma lamun ya halatta ta zo ko ina in banda wurare guda uku wuri na farko cikin ukun ba za ta zo ba cikin musanna babu yadda za a zo cikin musanna wuri na biyu kuma shine ba za ta zo ba cikin eh ban ji ba inda aka sa ha littan bihi wuri na uku fa ula idan an yi masa me idan an yi masa maddi ba ta kaita wannan shine abin duka dai natija ta karshe ita ce me shi ismul ishara ɗaya ne daga cikin anwa'ul ma'arif duk inda kaga ismul ishara kawai ma'arifa ne kowane irin ismul ishara menene shi ma'arifa ne kuma a jerin al-ma'arif shine na uku daga abbamir sai al'alam sai me sai shi ismul ishara ina da mun fahimci wannan to shi ne kawai darasin wannan yau to sai al-mawsul mm eh
ya gwada cewa za a iya sa ha to har a cikin kama za a iya sa wannan ha ɗin misali a ce ha ta
kwarai da gaske ai bai yi istisna'i ba sai dai kai baka sak- ba mu saba ji ba tunda mutum bai saba ji ba shine sai istishkalin abin shi kanshi lafazin kansa a matsayin sa da ismul ishara mutum bai saba ji ba ballatana kuma ya sa masa ha ina fata an fahimta Mm.
ya bin da daure mutu a cikin wannan ha za ka Mm.
ga halin da ga kafin wani ke aka haɗa shi da abu da su da yin Mm.
alwar da wani a'a to ai hadin ai tambihi ne tambihi kuma la- la- laysa bi darura an yakuna lil qarib kada yakuna lil qarib kada yakuna lil ba'id Eh, yanzu lokacin da zan nuna maka wata wata dan a kusa yake amma zan ce hadha hilalun ina fata mun fahimta yawwa sannan kuma akwai wani abu lokaci a cikin balaga shine tanzil al-qarib manzilatul ba'id aw al-aks duk wannan akwai shi ko tanzil qarib manzilat al-ba'id ko tanzil al-ba'id manzilat al-qarib wannan kuma barbun ne min durubil balaga a cikin zance ubangiji ta ce alif lam mim zalikal kitabu sai kai isharar zuwa ga alqur'ani da zalika bayan kuma gashi a hannunmu gashi a cikin kirazanmu amma sai aka isharar isharatul ba'id shi ne suka ce muzzila al-qarib manzilatul ba'id lil isharati bi ulumi makanati don an nuna cewa alkur'an din nan ya zama saman kowane zance a kololuwa yake ta fuskar balaga da fasaha shi yasa aka yi ishara da alfa'id waɗansu kuma suka ce jaza majazan ka ka- ka zo da ba'id kai ishara ta qarib ko ka zo da qarib kai ishara ta ba'id tantance manonin suna da kyau to amma kuma tasrifin zancen wajen ka sa wannan a wajen wannan kuma ya halatta a cikin larabci gurgurdan meye makasudin ka wajen zance tun da shi zance alfaz kadai ba su ne zance ba dole alfaz waɗanda su suna ba da ma'ana ce wadda take kame da sun nafs mai kana fata to sai ka ta kawo kalmar da za ta ba da wannan saƙon ga mai sauraron ka shine hakikanin zance Mm. Mm.
game da wannan zafi Mm.
shin jami'in da wasu ne eh jam'in zata shine zawat kamar mai da shi kawo mawuyi a nashi a kan gaba
ban gane ba wanda ke kawo mawuyi a nashi Mm.
a kan gaba Mm.
shin zai iya kasancewa kamar za su ne zai iya kasancewa kuma abin da duk mun da ko kasance kuma ne kwarai da gaske zai shiga wani- a nan gurin din ba ya kawo ba ya ce yana da istimali guda uku ai ya kawo ne ya ce la ta za ta dan tana da istimali guda uku ko za ta bi ma'ana sahibatu ko za ta bi ma'ana allati Mm. na'am eh to wannan kuma daban wannan abin da yake sa a kawo shi shine idan ana son a tantance abokin maganar da ke gabanka kamar mutane guda biyu kake musu magana annabi yusuf lokacin da yake magana da waɗannan fatayan din dakala ma'ahu sujna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'turu khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubran ta'kul at-tayr min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka من المسلمين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما سيتي ذلكما saboda gasa gaban sa idan ya ga dama da ba sai ya ce haka ba zai ita zalika mimma allama ni rabbi idan ya faɗa haka bai inda zaka faɗa haka a larabci ba wai hikaya ta abinda qur'ani ya zo da shi ba ba kuskure kai ba wannan wata gunin tantance ne dan ka tantance su wane ne al-mukhatabun da kake wa magana yanzu idan kace zalika ya shafi namiji abokin magana mukhatab muzakkar mukhatab muannas musanna jam duka ita wa zalika ina fata mun fahimta inda ubangiji ya hikaito a cikin alqur'ani mai girma tun daga la- la tajal ma allahi ilahan akhar fa taqawda mazmumun makhdula aka yi ta la tafa'al kaza la tafa'al kaza wala taqrabu zina wala kaza wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula zalika ma auha ilayka rabbuka sai ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min hikma kaga zalika tare da manzo Allah yake magana da shi amma nan take kuma Qur'ani ya shafi kowa da kowa dan haka dai lokacin da kace zalika kawai ya iya zantowa kana magana da abokin zance din ya shafi kowa da kowa idan ka so ka tantance abokin magana a cikin sifaf wannan ba laifi su biyu ne kace zalikuma su da yawa ne zalikum mazaje su da yawa mata ya zalikunna قال فذلكن الذي لمتنني فيه to wannan kuma kana da damar wannan to
وعليكم السلام ورحمة الله
zai iya faɗa qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayhi hayy kada ya ce kadhaliki na'am eh Mm. Mm. shi kafin ai bambanci shine in kana son kai isharar zuwa ga ba'id kafin dole ce amma ita lamun ba dole bace ba adan zance ce lamun ba dole bace ba amma inda zaka yi isharar zuwa ga al-ba'id kafin din ta zama me ta zama wajibi amma lamun fa jawab ne ba dole bane ba
ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي وبمعنى وبمعنى الجميع من وما وأي وألف وصف صريح بغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طيب وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين الاستفهاميتين وسيلة ألف الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير للموصول يسمى آعدا وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان متعلقان استقر محذوفا
to wannan babin yana da tsawo kwarai da gaske sai dai mu fara wani abu daga cikin sa amma ba zai iya mu gama ciwo gaba ɗaya ba amma mu samu fikira amma game da shi al-mawsul shi ma nau'in ne min anwa'ul ma'arif ya zama shine an-naw'ur rabi' min anwa'il ma'arif to menene al-mawsul da kuma yace huwa allazi wallati wallazani wallatani bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban واللذان واللتان في هالة الرفع كننكو واللذين واللتين في هالتي الجر والنسب سوى لجمع المذكر idan kana son jam'i na muzakkar ka biliya sai ka ce allazina biliya'i mutlaqan me yake nufi da biliya'i mutlaqan da yace allazina wato yana nufin fi halatar rafi wa fi halatin nasb wa fi halati aljar duk da ya zaka kawo shi wal ula haka kuma al ula kar ka je ka hada shi da wancan ula na ismul ishara ka ga wancan ula ne babu alif da lam wannan kuma al'ula an gane ko shi ma ana yin ishara shi ma ismul mawsul ne na me na jam'i na jam'in mazaje allazina jam'in mazaje haka kuma al'ula jam'i ne shi ma na mazaje wato kenan allazina jam'i ne na allazi ha kuma al'ula shi ma jam'i ne na allazi wal jam'i mu'annafi allati allai wallati allati idan an tashi yin musanna ɗinsa allata ne kamar yadda muka karanta a bayan an tashi jam'insa ana da dama a ce allai ko kuma a ce me allati kun gane ai sai wa bi ma'anar jam'i ya sai wa bi ma'anar jami sai kuma wanda su suna ɗaukar ma'anar duka wato idan aka kawo shi zai idan tawa musul ne na mufrad ko musanna ko jam'i shine kamar ne da man da ma da ayyu da al waɗannan guda hudu man kad yakun mufradan wa kad yakun musannan wa kad yakun jam'an wa fi kulli zalika kad yakun mudhakkaran aw mu'annathan sai kuma ma shi ma haka wa ayyu shi ma haka wa al amma al din sai ce fi wasfin sarihin a cikin idan al ta shiga cikin sifa tsantsar sifa kun gane ai ligari tafdilin ba tare da nuna fifiko ba kamar ad-darib sifa ce kaga asalin daribun idan ka shigar da alif da lam to wannan alif da lam din ta zama mausuliya ce بمعنى الذي الضارب كان نفن الذي ضرب idan ka kawo alif da lam saboda daribun din sifa ce tsantsa abin da yake nufi tsantsar sifar da ba ta nuna fifikon wani akan wani dan ba ta kai ba adrabu mafi duka to wannan ya wuce sifa ya isara zuwa ga at-tafdil to idan al ta shiga cikin sa wannan to ba haka take ba al mausuliya ita ce wadda ta shiga cikin sifa tsantsa bi ghairi tafdil kadarib wal madrub kamar ad-darib kamar kamar al madrub ha kamar as-sariq da as-sariqa to kaga as-sariq ai sifa ce tsantsa to da haka al din da ke cikin as-sariqu al ce mausuliya kana nufin allazi saraka haka as-sariqatu sifa ce tsantsa al din da take shiga nan gurin ba al ce ta ma'arifa ba al ce bi ma'ana allati an gane ko to sai ko me sai yace wa zu fi lugati tayin haka kalmar zu a cikin lugatu tayi wannan fa ba zu bi ma'ana sahib ba kenan ba wai zu mal sahibu mal ba a'a zu ita ma bi ma'ana allazi ce daidai da ma'anar ismul mawsul amma ba a gurin kowane balarabe ba sai a lugar tsayi wadda ba'ada ma aw man al istifhamiyatani sai kuma kalmar za to kaga wannan za din ita ma kar ka hada ta da za ta ismul ishara wannan za ce aw mawsuli al mawsuliya to amma da sharadin ta zo bayan ma ko man al istifhamiyatani ina fata an fahimta wato ma din da take ta kunshi neman alamar tambaya istif hamiyataini ina fata an fahimta ma istifhamiya ko man istifhamiya lokacin da za ta zo bayan su to za ta zama mai ismul mawsul kamar ka ce ma za fi jaybika ay mallazi fi jaybika man dallazi man za idan man ta zama istifamiya ko ma ta zama istifamiya za din da tsoban ta zama mai ta zama ismul mawsul kenan in gane ai sai me wasilatu al yana daga cikin al mawsul fila na al al wasfu an gane ko wato akwai al ita ma masuliya wadda take bi ma'ana allazi wasilatu ghairiha a wasilatu al alwasfu wato sila na al ita ce alwasf sifar da aka kawo wato idan ka kawo al tunda dukkan mausul yana bukatar me sila to shi al sifar da zaka kawo a nan gurin kamar sarik ita ce me ita ce silatul mausul din yanzu idan ka ce as-sariqu kaga al al-mausul sariq shine me silatul mausul kun gane ai haka az-zani to az-zani az-zani al din shine me al-mausul zani din shine me silatul mausul haka kuma az-zani to shine ce wasilatu al al-wasfu wasilatu ghairiha amma sila na dukkan ismul mausul din da ba al ba إما جملة خبرية كودت تنتو جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول ودتاق إنشي ضميري وند زي دوجي ده موصول دن يسمى عائدا في وانا ضميرا أنا كده عائد بمعنى يعود على الموصول وقد يحذف من يوكم آئي شافي في وانا ضمير نحو أيهم أشد على الرحمن yanzu misali bari mu fitar da abin sosai dan shi a nan guda dunkule ta tafiya kafin ya shiga cikin abin nan wato a nan a samu mosul a nan kuma a samu mai suratul mosul yanzu idan ka ɗauki allazi mosul ne haka allati duk mene ne mosul idan ka ɗauki allazi na dukkan mosul ne haka idan ka ɗauki allahi duk dai mosul ne to ga ka'ida duk inda ka samu wasu abin da zai biyo nan bayansa shine ake kira silatul mawsul to a cikin silatul mawsul din dole kuma a samu a'id a'id shine wani damiri da zai dace da al-mawsul wato idan mawsul din ya zanto lil muzakkar dole da damirin da yake cikin silatul mawsul ya zama shi ma me muzakkar idan wannan damiri idan mawsul ya zama to muannas dole wannan damirin da ke cikin sunan musul ya zanto ne mu'annas idan zaka buga misali ka iya cewa qara'atul kitaba allazi ishtaraytuhu qara'tu الكتاب الذي كذا الذي انا شنو مي الموصول wannan jumlar ishtaraytuhu gaba daya tace me filatul mawsul wannan damirin wanda yake yaudu ila man allazi shine me a'id ina fatan kun fahimta haka idan ka ce allati zaka yi magana da ita sai ka iya cewa safartu بالسيارة التي بالسيارة التي اشتريتها كذا التي يزمي الموصول جملة اشتريتها قبل تزمي صلة الموصول ضمير لكي تكن يزمي يزم عائد الذي يعود إلى ذاك إيتوا دمنا الذين سلمت على الرجال الذين مررت بهم في الطريق مثالي سلمت على الرجال الذين يدومي الموصول جملة مررت بهم في الطريق بعد يتزمي مثل الموصول ضمير بكنان بهم يدومي آئد إذا فاتكم فهمت wato kenan dukkan mausul yana buƙatar mai silatul mausul ita ko ka'ida silatul mausul lalle ta kunshi damiri wanda wannan damiri zai koma zuwa ga mai mausul din ya zanto mutabik damirin dole zanto mutabik dan ba zai yi anan gurin kace qira'atul kitabul ladzi qira'atul kitabal ladzi sai kace ishtaraytuha kaga damirin bai mutabaka da mausul ba ko safartu bis sayyarati allati ishtaraytuhu kaga damirin bai mutabaka da mai ba dole silatul mausul ta kunshi damiri kuma ya zanto mutabik lisila to wannan damirin da yake koma zuwa ga mausul din shine shine ake kira da suna mai a'id shine ake kira da suna a'id to anan shi ne yake cewa shi wannan damirin ya halatta a shafe shi sai dai a kaddara shi wato babu shi a rubuta amma za ka yi mai kaddara shi idan silatul mawsul labudda an tatadammana damiran ya'uda ila al-mawsul wa qad yakunu mudhakkar mazkuran wa qad yakun muqaddaran kun gane ai to akan haka ku sake kallon abin da ya faɗa cikin littafin sai yace wasilatu ghairiha duk sila na abin da ba alba imma jumlatul khabariya ko dai ta zanto jumla khabariya ذات ضمير مطابق للموصول وده تكون شي ضميري dan yanzu a nan gurin idan ka ce ishtaraytuha ai jumla ce khabariya labari kake barwa kun gane ko wanda ta kunshi zamiri wanda yake zai dace da mausul yusamma aidan ana kiran shi da suna aid sai ce wa qad yuhzafu in an ga dama aid shafe shi zamirin ba sai an kawo shi ba amma dai duk mai hankali ya san yana nan a kaddare ko duk wanda ya san nahwu ya san yana nan a kaddare kamar me nahwu ayyuhum ashaddu ala rahmani idan ka ɗauki wannan kalmar ta ayyuhum ashaddu alar rahmani ayyuhum ashaddu kaga ayyu din shine me al-mawsul ayyu din gaba ɗaya shine al-mawsul to kuma hum ashaddu wannan jumlar ita ce me sifatul mawsul kaga ai jumla ce khabariya to ina a'id din a'id din an riga an shafe shi kaddara shi kaza kai ayyuhum huwa ashaddu ala rahman itiya ayyuhum huwa ashaddu amma sai ka ce ayyuhum ashaddu kaga huwa din shine me aid domin hum ashaddu asalin sa hum huwa ashaddu ina fata an fahimta wanda hum huwa ashaddu din gaba ɗaya shine silatul mawsul wanda damirin gashi shine huwa nan gurin amma ba rubuta shi a cikin ayar ba sai dai ai me an yi hazafin su sai dai a kaddara shi to kuma ɗauki aya ta gaba da ya ce wa ma amilat aidihim wa ma amilat aidihim da kuma faqadi ma anta qadin da wa yashrabu mimma tashrabuna aw lam yaraw a wa ma amilat aidihim afala yadhkurun wa ma amilat aidihim kaga anan gurin ma shine me al-mawsul amilat aidihim asalin zance me amilat hu aidihim amma sai aka shafe me wannan hudun wa ma amilat aidihim ai wa ma amilat hu aidihim sannan kuma faqadi ma anta qadin asalin zance me faqadi ma anta qadihi faqadi ma anta qadihi kaga hi din nan sai zanto shine zamirin da zai koma zuwa ga ma haka wa yashrabu mimma tashrabun an gane ko idan ka kalli ayar ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna shi ma me minhu kaga amma sai aka shafe shi wato dai dole sulatul mawsul ta kunshi ne a'id wannan a'id din kad yakun mazkuran wa kad yakun muqaddaran mahzufan yuqaddar to sai ce me kuma aw zarfun wato dole jumla din ko a sulatul mawsul ko dai ta zanto jumla kabariya in jumla kabariya ce ta kunshi ne bamiri mutabiq lil mawsul ana kiran shi da suna a'id kamar yadda misalai suka gabata aw zarfun sulatul mawsul ko kuma zanto zarf ne aw jarun wa majrur ko jar da majrur tamani cikakku muta'alliqani muta'alliqani bistakarra mahzufan wanda ake kaddara su da istakarra amma shi istakarra din an shafe shi kun gane wato silatul mawsul ko dai ta zanto jumla khabariya tsantsa ko ta zanto me zarf ko me jar wa majrur to zarf din ya zanto tam jar wa majrur ma ya zanto tam amma muta'alliqani bistakarra wanda suna ratayuwa da lafazin istakarra ina fata an fahimta mahzufan wanda shi ma istakarra din kuma shafe shi akai wato shafaffe ne ba a rubuce shi ba wato dama da suka ce duk inda kaga zarf ko jarul majrur ba zai yi haka kawai su kadai ba dole akwai dan su muta'allaqan ne dole akwai abin da za su rataye da su dan ba sa iya zama su kadai yanzu idan kace rajulun fiddar larabcin kai ko bai ba yayi idan kace alkitabu fil fasli al mudarrisu fil fasli idan kace zaidun fil masjid duk larabcin ka yayi sai dan to zaidun mubtada to fil masjid fa a fa sai to fil to inda kuku yake idan kace zama halal rafa'i kabar mubtada din kenan ma'ana jaru majrur muta'alliqun bil khabari eh khabar din dole kaddara shi zakai ma'ana zaid mawjudun fil masjid mustaqirrun fil masjid ko istaqarra fil masjid to anan gurin ne sai ce ko dai muqaddara muta'alliqul jarul majrur ko dai muqaddara shi zanto wato ainihin fi'ili ko muqaddara shi zanto suna idan muqaddara shi a matsayin fi'ili zaidun fil masjid ma'anarsa zairun istaqarra fil masjid idan muqaddara shi a wannan muqaddara shi a matsayin fi'ili kenan in mun kaddara shi a matsayin suna zaidun fil masjid yani zaidun mustaqirrun an gane ko fil masjid ina fata an fahimta to kaga muta'alliq din ka kenan shi babu yanda za a yi zanto shine kabar eh ka fahimta to zai da zai bayani wannan babin yana da faɗi sosai yanzu wannan kun gada abin da muke shine fasa meye abin da ya faɗa shi can a asalin littafin yanzu kuma shi zai shiga sharhi to kuma lokaci ya riga ya ja ko idan mun shiga to mu shiga dai ko dai kaɗan ne ko shafi ɗaya ne bismillah الباب الرابع من انواع المعارف الاسماء الموصوله وهي المفتكره الى صله وآعل وهي على ضربين خاصه ومشتركه ومشتركه ومشتركه ممتاز wato babi na hudu daga cikin nau'ika na ma'arif shine mai al-asma al-mawsula sunaye da ake kira mawsula wa hiya al-muftakkaratu ila sila sunaye sunayen da suna da bukatan sila bayan za ka kawo allazi shi kadai dole sai ka kawo abin da ke bayan sa dan ma'anar sa ta fika ko ka kawo allati ita kadai ko allazi ne kadai dole sai ka kawo abin da ke bayan su wanda ake kira da suna sila shine ta almustaqiratu ila sila wanda suke bukatuwa zuwa ga sila wa a'id tare kuma da a'id wanda sila za ta kunshe shi kun gane ai wa hiya ala darbayn su waɗannan asma'ul mawsula sun kasu kashi biyu akwai khassa ke bantattu akwai kuma mushtaraka idan an ce khassa yanzu kamar allazi khassun bizakar allati khassun bil unsa الذين خاص لجمع الذكور اللائي da allati khasun bi jam'il ina to kaga wannan yazo ne asma ne mausula khassa amma kamar suman da ma da al da ya kawo kaga wannan mushtaraka na ta yadullu ala muzakkar aw muannas aw jam aw musanna ina fata an fahimta aw mufrad to kaga wannan yazo mushtarak kenan yashtariku fihi al muzakkar wal muannas kama yashtariku fihi al mufrad والمثنى والجمع فهو شيء مشتركة كده فالخاصة الخاصة الذي للمذكر والتي للمؤنث واللذان لتثنية المذكر واللتان لتثنية المؤنث ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا والأولى لجمع المذكر والأولى والأولى لجمع المذكر وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها وهذيل وعقيل يقولون اللذون رفعا wannan wata kabila ce cikin larabawa نعم amma abin da yake a wurin sauran laraba alladina kawai mutlaqan sawa'un fi halatin rafi aw nasb aw aljar amma kabilar hudayl da kabilar aqil su suna ganin cewa a'a za a ce allazina fi halatin rafi allazina kuma fi halatin jarri wan nasbi har suna kafa hujja da fadin mai cewa nahnu allazina sabbahu sabaha yawman nukhaili gharatan milhaha nahnu allazina an ce allazina
نعم وال... ال...
wallati نعم. واللائي wallahi na'am واللائي واللاتي ولك فيهما إثبات الياء وتركها wato ka ita wallahi ka ita wallahi wallati da kome wallati ko ka tabbatar da ya ko ka shafe ta biya halatta na'am والمشتركة من وما وأي وأل وذو وذا jamil فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث to shi yasa ka zama ta zama mustaraka kenan نعم dan ka iya kawo man kana nufin mufrad ko musanna ko jam نعم kana nufin namiji ko kana nufin kuma mace haka ma haka ayyu haka al haka zu daga na'am تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتاك ومن جاءوك ومن جئناك ومن جئنك jamil وتقول فيما kaga ja'aka ai mufrad muzakkar نعم ja'atka mufrada muannatha ja'aka musanna muzakkar da kuma ja'ataka musanna muannath ja'uka jam'un lidhukur wa ji'inaka jam'un lil inath kaga gashi duk man din ta gaskata akan su نعم sai ko me وتقول فيما لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتين أو أت أو أتانين أو حمرا أو أتنا mm.
أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتي وما اشتريتهن Mm.
وكذلك تفعل في البواكي wai abin da ke nuna maka halaccin kenan mutum ne ya zo ya ce a dangane da ma za ka iya cewa liman kala ishtaraitu himaran wani ne ya zo ya ce maka ishtaraitu himaran au ishtaraitu atanan au himarai ne au atanai ne au humaran au utunan to bayan ya baka wannan labarin sai ka iya cewa me a ajaba ne mashtaraitahu kaga wannan ma din duk ta shafi duka sauran سواء الذي اشتراه حمارا او حمارين اتانا او اتانين يعني حمرا متعددة او اتنا متعددة duka da zaka yi cewa ajabani ma sharaitahu wa ma sharaitaha wa ma sharaitahuma wa ma sharaitahum to anan ne akai idraki akai istidraki da shi aka ce dan me zai ce ishtaraitahum ga humur ko utun wanda yake dan ne da gairi aqil amma sai zaka da nurul uqala imamu na daga cikin sahawu kuskure ne zai sakin abin nan tuntuban alkalami kowa zai iya yi tuntuban harshe kowa na iya yi wa mashtaraita hunna kun gane ai wa kazalika taf'alu fil bawaqi haka zaka yi a cikin ragowar da suka rage sai ce ne وإنما تكون ال موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح بغير تفضيل وهو ثلاثة مم.
اسم الفاعل كالضارب واسم المفعول كالمضروب والصفة المشبهة كالحسن فإذا دخل فإذا دخلت على اسم جامد كالرجل أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى فهي حرف تعريف yawwa yadda ka ya nan yana so baka dabit wanda tastati bihi an tufarriqa baina al al mawsuliyya da kuma al at ta'rifiyya dan ka bambance tsakanin su sai yace wa inna ma takunu al mawsulatan bi sharti an takuna dakhilatan ala wasfin sarih sharadin al ta zama mawsuliyya shine in ta shiga cikin suna a sifa tsantsa lidari tafdilin ba tare da wani nuna fifiko ba kamar ne wa huwa talata abubuwa ne guda uku اسم الفاعل كما كتير الضارب على البلاد عندك تكون من تازوني مسؤولية واسم المفعول ده كما اسم المفعول كالمضروب wa sifatul mushabbaha da sifa da ake kamantawa da ita kamar hasan kaga sifa ce ta mutum ba fa idza dakhalat ala ismin jamidin idan har wato ainihin ta shiga idan ta shiga cikin suna wanda yake jamid kamar ar-rajul ar-rajul aw ala wasfin yushbihu al-asma al-jamida ko ta shiga cikin wata sifar da ta yi kamanceceniya da sunaye jamidai ka sahib kamar as-sahib aw ala wasfi tafdil ko ta shiga cikin sifar da take akwai nuna fifiko kamar al-afdal wal a'la fa hiya harfu ta'rif a lokacin ta zama harfi ne na ta'rif abin nufi da al ba ta zama mausuliya illa idza dakhalat ala wasfin sarih to nan ne take zama al mausuliya shi kuma al wasfu sarih ko dai zanto ismul fa'il ko ismul maf'ul ko as-sifa al mushabbaha ismul fa'il kamar ad-darib ismul fa'il ne wannan الآكل اسم الفاعل ne wannan الشارب اسم الفاعل ne اسم المفعول kamar me المشروب المأكول المضروب dukkan su wannan wato ainihin ism al-maf'ul ne asifa al-mushabbaha kamar hasan asifa al-mushabbaha ta samu man da sifa wadda take ta aiki dan sifa ta aiki sai kai ne ka siffanta da ita amma sifa mushabbaha da ita ka halicce ka idan dai har mutum dama halittarsa aka kalla aka sa masa suna hasan kaga ba wani aiki ne na shi ba kenan kun gane ai to wannan dukkan alif da za ta shiga cikin su ta zama alif ce wadda ke la tufidu ta'rif wa inma hiya bi ma'ana al din ta shiga ta shiga al ce al mawsuliyya ba al ce bi ma'a ba al ce at ta'rifiyya ba to wannan abin da yake nufi kenan ina ga sai mu dakata a amma na ga lokaci ya riga yayi mm ba game da me
wato ni na yi yawan da yana fahimci a ina ne
ka'idar shi ne jaruwar madarur ba sa zama da kansu sai sun samu abin da za su rataye da shi abin da za su rataye da shi ko zan to fi'ili ko abin da zai dauki ma'anar fi'ili abin da zai dauki ma'anar fi'ili kuma shine ko zan to ismul fa'il ko zan to ismul maf'ul yanzu fi'ili idan ka ce istaqarra a fi'ili ne amma mustaqirrun fa ismul fa'il ne wanda yake na daukar ma'anar fi'ili me me ibn malik fada cikin alfiya akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar ma hadalla to me yake nufi ka'inan aw istaqar ba shi ga haddace abin kuma ka ma'ana a lokacin nan sai zanto zarf da aka bada labari da shi ba shine kabar din ba aljar wal majrur ba shine kabar din ba suna nufin ma'anar ka'inan kaga nan wani ismul fa'il ne ai madadin yace maka yakunu a wustaqar dan ba zai ce maka nawi na ma'ana mustaqirran a wustaqar baitin sai kare ba amma nawi na ma'ana ka'inan a wustaqar hasan shi kenan ai abin da mai sauki sosai sosai amma da sannan kuma ko ni nau'in da nake ambata ba kamar wani wace da cewa ma anta bil hakam bil turba hukumatu wala tasbih wala zarra wal jannah bari kamar wani lokaci mara da yake tambaya ya ya ce amma da hakamin turba kuma wannan a turba kuma su da ma'anar hasan wani ga yana hada da wani ga imani da ruwa ce iriya ce ta shigar da shi da ruwa ce iriya ce jazalin shi ara mala jin da gairihim eh kullum mawaka suna suna daukar abin su da fadi duk inda zai gabetun waka zai kare sai su kawo abin da bai halatta ba su yi ba shi kenan ba kaga suna wanda yake mawnu min sarf sun zo sun yi masa tanwini ko su yi masa kasra to saboda a waka dai sai yasa sai hakan ya halatta a yi za ka da mausul din za ka kalla idan ka kalli mausul idan muzakkar na idan abin da ka kaddara masa ya zama muzakkar idan mu'annas sai kuma ka kaddara masa mu'annas mausul din shine zai tantance maka me zaka yi sannan kuma da irin fi'ilin da ke cikin jumla na sila domin akwai fi'ilin da yake ta'adda bi nafsihi akwai fi'ilin da yake ta'adda bi wasitatil harf ka gani yanzu misali amila ya amalu kaga fili ne wanda yake ta'adda bi nafsihi la yahtaji al wasta amilahu ya'maluhu to amma idan ka dauki shariba ya sharabu yakan yi ta'addi bil harf wani lokacin kuma baya ta'addi da shi dan zaka ce shariba minhu da Allah ce fa man shariba minhu fa laysa minni wa lam yatahu fa innahu minni da haka anan gurin da yazo ya akulu min mata akulu minhu sai ce wa yashrabu min min mata sharabu ne sai muka ce za a ce me minhu kaga ba za mu ce min mata sharabu na hu ba sai mu yi mu'amalanci fi'ilin da abin da yake ta'addi da shi amma ad-damir min haythu huwa la budda an yutabiq al-mawsul in kana mudhakkaran fa mudhakkar wa in kana mu'annasan fa mu'annas wa hakaza idza kana jam'an aw musannas kuskure ne eh domin hundan ayyana nufin su al-utum ko al-humr al-humr kuma jam'i ne daga aqil amma hum kuma damiri ne ukala dan me zai ba su damirul ukala shi yasa wani mai sharhi ya kare ce ce ai nazzalahum manzilatul ukala bai kamata ya haka ba ai babu da zai ka in ma dai wani abin za a bashi manzila na garin ukala dai na al-ukala bai kamata zaki ya zanto na cikin su ba saboda haka a dauka cewa sahau ne wanda kowane mutum zai iya yi zai fi sauki sama da kariyar da aka bashi din da aka ce man za allazi a ba lalle bane ba idan ka dama za ka iya kaddara wani abu kafin daga zaɓin kafin a je allazi mun zo darasin gaba ma wuri insha Allah na'am daga kai shi kenan sauran su yi hakuri al-ismul jamid wanda ba daga cikin wani fi'ili ka ciro shi ba wanda ba cikin fi'ili ka ciro shi ba ar-rajul yanzu kana da fi'ili mai suna rajala yarjulu amma lokacin da kace al-akil kaga daga akala ya akulu ne yawwa ku ya kuri haka jaranta nake tun da safiyar nan wato kun san ba tashi da ciwon kai amma na sai tun da wancan satin da ya wuce ba ya kamata da dai babu gara ko a ce ba daɗi in ya hakuri haka sai gobe dan Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu